نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan yini mai tarin albarka yini lahadi wanda yau wata na sha ɗaya a musulunci watan zulkaida yana da kwana 29 yau hijira na da shekara 1444 daidai da 18 ga watan 6 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na umratul ahkam min kalami khairul anam na babban malami abdulgani abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu a dukkan mako da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun shigo cikin kitabu salah mun kammala karatu a kitabu tsahara kuma kai tsaye muka shiga littafin kitabu sala har ma karanta babin farko babul mawaƙit mun karanta hadisi ɗaya a babin kuma sai lokaci ya ci mana karatun iya shafin littafi na goma sha hudu hadisi kuma da za mu tashi kansa shine hadisi mai namba ta arba'in da shida insha Allah amma kai tsaye kafin mu je ga shi karatun littafi akwai munasaba wanda dukkanin musulmi ko addininmu na musulunci bisa koyarwar sunna ya cika da munasabat ta al'auƙad wal amakin ya cika da munasabobi ta lokuta da kuma gurabe keɓantattu da shari'a ta yi magana a kansu domin ɗoriya akan wata aikin ibada na alkhairi. a mun san cewa daga kammala ramadan da muka yi wanda shari'a ta kwadaitar da mu azumtar shida a cikin watan shawwal wanda ake cewa sittun min shawwal wanda da yawa daga cikin musulmai masu kokari masu azama sun azumci wannan lokaci da irin farala da alkhairin da shari'a take tabbatarwa a ka to bayan mun gama shawwal mun shigo zulqida shi ma gashi Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen shi watan da ke gaban mu shine wata na zulhijja wata na goma sha biyu kuma wata na ƙarshe a kalandar watannin musulunci guda goma sha biyu a shi wannan wata da za mu shiga na zulhijja to wata ne wanda shi ma farlolinsa da alkhairansa sun tabbata a nusus na hadisi da kuma wa'ansu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma ƙur'ani yana ba mu labari farkon suratul fajr Allah ya ce wal fajri wa layalin ashir Allah iya rantsuwa da alfijir kuma yana rantsuwa da kwanuka guda goma kamar yadda abul fida muhammad ibn isma'il ibn kathir rahimahullah ta'ala yake hakaitowa cikin tafsirinsa ya ce waɗannan kwanaki guda goma da Allah yake rantsuwa da su to kwanuka ne na farkon watan zulhijja wanda za a fara lissafin su daga zarar an ga wata to ɗaya biyu har zuwa goma ran da za a yi idi na babban sallah da yanka to waɗannan kwanuka goma su albarka Allah ta'ala iya rantsuwa da su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wa'ansu kwanuka da aikin alkhairi ya fi soyuwa a gun Allah kamar waɗannan kwanuka guda goma na farkon zulhijja har sahabai suke ce manzon Allah hattar jihadu fi sabilillah har mutum ya fita jihadi ko ya dawo ko ba ya dawo ba shi ma wannan jihadi bai kai aikin alkhairi a wannan goman farla a gun Allah ba sai manzon Allah ya ce eh har jihadi sai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa bai da komai gida ba shi ne ake kwatanta aikin dai da wanda ya aikin alkhairi a wannan kwanukan guda goma kun ga ashe munasaba ce ta alkhairi take gaban mu yayin uwa kuma aikin alkhairin nan ba kibantaccen wani abu bane ba a ce dole sai azumi ba ba a ce dole sai kai saukan alqur'ani ba ba a ce dole sai kai kaza da kaza da kaza ba a'a aikin alkhairi suna da yawa azumi iya cin aikin alkhairi a gun musulmi hakanan karanta alqur'ani iya cin aikin alkhairi hakanan sadakoki hakanan nafilfili hakanan istighfari hakanan la ilaha illallah hakanan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna cikin aikin alkhairi hakanan taimakawa mabukata hakanan tausayawa marayu duk wannan suna cikin ayyukan alkhairi in baka da dama anan sai ka rike na in baka da dama anan sai ka kama na yasa shari'a ta buɗa ta faɗa aikin alkhairi wani kuma sai Allah ya bashi ikon duka ma iyaye shine sadaka da kyauta shine karatun alkur'ani shine azumi shine nafilfilin dare kun ga wannan nurun alanu shari'a bata keɓance wani abu kwaya ɗaya da aka ce dolen dole ki za a yi a wannan goma ba babu alkhairi mafatuha kofan alkhairi a guda take duk inda Allah ya baka iko to kana tuna cewa ba wani rana ba wani yini ba wasu kwanuka da za ka yi aikin alkhairi aikin ya fi soyuwa a gun Allah kamar daga ɗaya ga zulhijja zuwa goma ga zulhijja hadisi mai inganci mazan Allah ya faɗa kira gare ni ga 'yan uwa mahalatta wannan darasi da wanda suke ganin mu a duniya ma gaba ɗaya da iyaye mata da suke zaune a gidajensu da duk wanda yake jiyo mu imma ta hanyar kafafen sadarwa na zamani ko kuma a iya ji mu mubasharatan to ina ta kwadaitar da kaina da al'ummar musulmai mu yi kokarin ribatar waɗannan kwanuka kuma tuba daga zunubi shi ma iya cikin abin da wannan goma ta farkon zulhijja ta ainihin ribantu da shi wa'ansu malaman sun ce duk irin zunubin da kake aikata ko ka ba irin zunub ne to malamai su ce in dai ka yi taubatan nasuwa a cikin wannan kwanukan guda goma Allah ya yi musu domin kima da darajar da kwanukan suke da tabin Allah abu na gaba shine duk wanda Allah ta'ala ya horewa zai layya iya da dabbar a hannun shi ko iya da kudin siya ko iya sa tsammani akwai masu tsammani ko yau ko sa tsammani mai kwari a gane ko to shari'a nan ma ta kudaita da kai wani abu da zaka aikata tun daga ran da aka ce an ga watan har zuwa ran da za a yi sallah an ce duk wanda yake da layya a hannu dabbar tana nan ko kudin siyanta iya nan ko sa rai mai karfi iya nan to an ce ka kame daga askin gashin kanka da hammatarka da maranka da farcenka duka kame wannan sunna ce an fahimta an ce duk wanda yi wannan din to ladarsa sai ta fi wanda bai yi balada ana fahimta amma wannan sunnar wanda ba shi da sa ran zai layya to ba ta kansa sunna ce keɓantacciya ga wanda yake da ikon yin layya an fahimta ya kame kar ya yi aski kare aske muhammata kare aske mara kare aske kare yanke farci har in Allah ya ba shi kun yin layyar har sai ran da ya yanka layyar sana sai ji wani ayi ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi ta rawaito haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam sarki ta ma wannan har mata kuma har mata ko ke kina da ikon yin layya a gidanki to ke ma wannan sunnar iya da kyau kiraya ta ki kame daga yanke farce har kitso ma ki kame daga yinsa domin zai iya zubar miki da gashi an fahimta da sauran duk aski na sassan jiki to ana so ka kame har sai ran da kai layya yasa masu hikima tun daga jiya shekaran jiya yau duk sun yankan farcin sun yi askin su kaga daga nan har zuwa kwana goma ba za su takura an fahimci wannan to wani ita ma sunna ce mai karfi wanda aikata ta iya cikin aikin da ake so duk musulmi su dinga aikata sunnoni a munasaba na al-amkan da al-awqat Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon ribatar waɗannan kwanuka da aikin alkhairi kuma Allah ta'ala ya karɓa na dukkan abin da za mu yi zunubanmu da kusakuranmu Allah ya yafi mana mahaifanmu Allah ji kansu Allah ya gafarta musu da mu da yaranmu duka Allah shirya da mu tafarki madidici Allah ya gyara zukatanmu Allah ya gyara halayyarmu Allah ya gyara zukatanmu Allah ya gyara halayyarmu Allah ya gyara zukatanmu Allah ya gyara halayyarmu Allah ya karbi addu'o'inmu Allah ya karbi addu'o'inmu Allah ka samu lafiya mu gama lafiya kamar yadda na faɗa muna cikin kitabu salah babul mawaqit hadisin da zamu tashi kan shi insha Allah shine hadisi mai namba ta 46 daidai a wannan littafi malike cewa an aishata radiyallahu anha qalat daga ummul mu'minin aisha Allah ta'ala ya kare dare da tace laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama haqiqa la din suka ce lamul qasam ne qaddin kuma littaqiq ma'ana magana ce tabbatacciya kenan tunda akwai mu'akkidatul kalam akwai abubuwan da suke karfafar zance a larabci tabbas hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli al-fajr yana yin sallan asuba ita ce sallan al-fajr an fahimta fa yashhadu ma'ahu min al-mu'minat wa an so daga cikin mata mu'minai suna halattar sallar tare da shi ashe har inda gu da aka yi providing aka gyara shi domin mata ba a hana mata zuwa sallah matukar akwai gun da aka ware musu kamar yadda hadisi ya tabbatar la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana bayin Allah mata zuwa dakunan Allah shine masallatai amma a kiyaye da sharadin da shari'a ta ce ba za a cakuɗa ba ba za ki caba ado ba ba za ki shiyo shiga ta ta bayyana tsaraici ba ba za a dinga cakuduwa da maza ba gunda kuke a keɓance gunda maza suke a keɓance to sai wannan sharɗin ya cika sannan mace ya ya halatta ta zo ta yi sallah a masallaci amma har in dai hanyar zuwan ɗaya ne ana cakuda ko za ki caɓa ado ko za ki sa turare a wannan duk shari'a ba ta yadda ba an fahimta a wanda aka warewa mata kamar yadda ake a manyan makaranti ko jami'o'i za ga masallaci ne amma araba shi biyu baya na mata gaba na maza matan suna shigowa ta baya ba za a gansu ba irin wannan abu ne mai kyau wanda hakan zai sanya mata su dinga samu yin sallar a cikin jam'i kuma ya sa musu shauƙin yin sallar a lokacinta Allah ta'ala ya samu dace a nana Aisha take cewa fa yashadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat wa an so daga cikin mata na mu'mine suna halatta sallar tare da shi sallallahu alaihi wasallam amma take cewa mutallifa'atin bi murudihinna suna lullube da lullubinsu an fahimta kamar a ce sun sanya hijabi ko sun sanya babban mayafi sun rufe jikinsu ba mai ganinsu ba mai kuma gane su sun mayar ja'ina ila biyutihinna sannan na aisha take ta sannan kowace daga cikinsu za ta koma zuwa ga ɗakinta ko gidajensu ma ya arifi wannan ahadun min alhalis ba ɗaya daga cikin sahabai da zai gane su domin duhu-duhun alfijir bai waye ba yana halas kamar hasken alfijir da duhunsa ya cakuɗa guda an fahimta wannan ɗan duhu-duhun na gari bai gama wayewa ba to haka iya hana a gane waɗanda mata ne masu wasu su an fahimta a taƙaice wannan shine muhallu shahid hadisi domin babul mawaqiti iya magana kan lokutan sallah ashe ana sallan asuba lokacin da mutum ma zai fito ba gane waye ba an fahimta domin duhu duhun asuba gari bai hasken wayewa ba ana fahimta kuma wani lokacin sahabi ya ce muna yin sallan asuba idan ɗayanmu ya fito daga masallaci har ba kwari da bakan shi to zai je ya sami kibiyansa zai ga inda kibiyan ta fara kaga a lokacin ashe gari ya fara wayewa haske ya fara bayyana dama ke yasa suka ce kowace sallah lokuta biyu gare ta kowace sallah tun daga azhar ita ce sallar farko da manzon Allah ya fara yi a matsayin sallar farilla ta wajibi sannan la'asar sannan maghrib sannan isha sannan asuba kowace tana lokuta guda biyu akwai mukutari akwai daruri an fahimta akwai mukutari akwai daruri saboda ka yin sallah kuma a farkon lokacin ya fi alkhairi kamar yadda an tambaye ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama an ce menene ayyul amal ahabbu ila Allah wani aiki ne fi soyuwa a gun Allah sai ma'aiki yake cewa as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah a farkon lokacin yasa duk sallolin nan guda biyar ɗaya ce kaɗai shari'a ta ce yinta a ƙarshen lokaci ya fi alkhairi bayan ta a farkon lokaci ba ita ce sallar isha'i an fahimta sallar isha'i ka yi ta ƙarfe goma ko sha ɗaya har inda kuna da ikon ku yi jami'i a wannan lokacin to ya fi aibata jami'a yanzu ita ce kaɗai sallar yinta a wancan lokacin ya fi yinta a farkon lokacin alkhairi an fahimta amma har in a wancan lokacin ba za ka samu jami'i ba to sai ka yi ta a farkon lokacin a cikin jami'i ba za ka ce ka ji falala ba saboda ka za ka iya sallar ya shi karfe goma ko goma da rabi kuma sai ka yi kadai to kwara ka dawo ku yi yanzu a cikin jami'i akan ka yi kai kadai a wancan lokacin an fahimta amma da za ku daure ku haɗa kai masallacinku a ce kuna jami'i a wancan lokacin kuma ya fi alkhairi an fahimci da ke ko saboda ka sallah irin wannan lokutan gare ta yasa nan na Aisha take ce ɗaya daga cikin matan za ta koma gidanta ba ɗaya daga cikin mutane da zai iya gane ta domin a lokacin akwai duhu duhu gari bai waye an fahimci wannan hadisi na gaba daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu Allah ya kare yadda da su da Jabir din da babansa duk sahabbai shi a baban Jabir abdullahi kenan ya yi shahada ne a yakin uhud an fahimta a yakin uhud iya cikin sabon da suka yi shahada allah ta'ala ya karshi ya kawo karshen kwanansa a wannan yaki a sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga jabir din dan ya koma gefe aka iya cikin alhinin rashin mahaifinsa da damuwa har kuka maiki sai manzan allah ya ga jabir radiyallahu anhu sai ki ce jabir ma ya baki ne jabir me yasa ka kuka ne sai ki ce rasulullah mahaifina ya shahada a yakin an kashe shi sai ki ce to jabir kana suna ma albishir sai ki ce eh manzo Allah ibn albishir sai ki ce ka fatanin shuhada wa uhud wanda an ce habizan qur'ani ma sun kai 70 wanda suka shahada a uhud manzan Allah ke cewa ba sahabin da suka yi magana baki da baki da Allah sai babanka haka manzan Allah ke faɗa Jabir bin Abdullah yace mahaifinka sun yi magana da Allah shi da shi ba tafinta an fahimta har yake cewa daga cikin irin maganar da babanka suka yi da Allah Allah yake tambayar babanka yake cewa ya Abdullah shin akwai wani abu da ya ragu da kake kwaɗayin nina mashi Allah yake tambaye shi yake cewa Allah dukkan wata alfarma da daraja kam ka raya na musulmi na yi imani da manzanka mun zauna da manzanka kuma gashi na zo a fagen fama na yi shahada ina mai cikakken imani da kai ina mai cikakken bin manzanka saboda ka Allah duk wata karama kai ni ita suke cewa amma Allah in ma da wani abin da nake bukata yanzu kame shine ina so Allah ka maida ni duniya na ji na samu ƴan uwana sahabbai da suka rage ba su mutu ba na kwadaitar da su irin alfarmar da shahidi ke samu abunka in ma da wani abu to wannan shine bukata to ashe kun ga yanda musulunci ya koyar da yanda musuluncin ya zo daga tushe har a lahira har bayan mutum ya mutu iya son ɗan uwansa akwai son ɗan uwansa zuciyarsa an fahimta shi ya je ya gani ya ga ainul yaqin ya ga irin tarbar da aka masa ya ga irin karɓar ransa da aka yi ya ga irin karamcin da aka masa a matsayinsa na shahidi sai yake tunawa cewa ai akwai ƴan uwansa a duniya ba su mutu ba shi ma yana so yanda aka yi masa su ma a yi musu ina ba ta kuna fahimta yanda aka yi masa karamci bayan ya mutu a matsayinsa na shahidi to Allah ka ban dama na koma na faɗa ‘yan uwana sahabbai su yi kwaɗayin mutu a shahada sai Allah ke ce aini kuma na yi alkawarin duk wanda ya mutu ba zai koma duniya manzan Allah ke faɗa jabir haka Allah su kai da babanka an fahimta a kunga iya da farla tunda mazan Allah ya tabbatar sun yi magana da Allah ba da tafinta ba ba da mala'ika jibril alkali ba kuma yadda sabai suke son junansu so na gaskiya an fahimta ba soyinsu ta ƙare a duniya ba kai kodan kana da abin hannunka a har bayan mutuwa wannan soyayya tana tasiri la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi shi ya je ya gani to iya so ƴan uwansa masu masu ɗanɗana su ci an fahimci wannan wannan kuma shine irin abin da ake so mu koyo da gunsu ulaika allazina hadahumullahu fa bihudahum muqtadi irin waɗancan bayan Allah Allah ya shirye su da shiriyar su ake so mu yi koyi an fahimta to wannan shine Jabir baban Afwan Abdullahi baban Jabir marawicin wannan hadisi shi kuma Jabir din wata rana sai manzo Allah ya ganshi da kunshi a hannunsa sunna ce ta musulmi idan yayi aure ya kunshi an fahimta kunshi na lalle ba na dais ba na lalle ba wani raɓa-raɓan da suke a hali kunshi ka samu lalle mai kyau ka kumsa hannunka na dama to sunna ce daga cikin sunanin manzo Allah kuma a galibiya ana gane sahabbai idan an ga mutum da kunshi a hannunsa sai a masa tani a amai murna da addu'a ya aure to sai manzo Allah ya ga kunshi a hannun jali sai ce jabir hal ta zawajta jabir ka yi aure ne sai ce eh mazala na yi aure sai ke ce bikiran amsa yi ba sai ce budurwa ka aura ko bazaura sai ce manzan Allah bazaura na aura ya ce fa hal bikira fa hal laka bikira dama dai budurwa ka aura ai ba bazaura sai ce ya rasu ai mahaifina ya rasu ya barin da kannai mata yan uwana mata su bakwai duk yan mata ne ba wanda aka yi bakwai kuma ni ne babban namiji yanzu idan na auro budurwa to kaga sun zama takwas kina goma gaskiya ba sai ya ce to sai na auro bazawara domin ta taimake ni wajen tarbiyyar su an fahimta sai na auro bazawara domin ta taimaka min ita dai ba ta cikin sahun za ta ke taimako na kan wasu abubuwa kun ga darasinmu da ya ƙara dawowa a matsayinsa na matashi saurayi budurwa ya soya aura amma sai ga buƙatar yan uwansa an fahimta sai ya danne tasa buƙatar sai ya yi domin yan uwansa su tsir tarbiyyar su ta dore an fahimci wannan to wannan shine jabir Allah ta'ala ya kare da da shi yake cewa qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan azhar da garjin rana shine hajira a lokacin rana tana da zafi bata yi bata karya ta yi sanyi ba an fahimta daga tayi zawali kun ga yin zawalin rana baya sa a ce ta yi sanyi ai wani lokacin mahalla asan za ka rana ba ta yi sanyi ba to manzon Allah daga zaran rana ta yi zawali iya yin sallah ma'ana ta ta gusa daga saitin kanka ta ta dan gusa bangaren da za ta fada an fahimta yi ne zawali kuma musamman lokacin bazara ko lokacin rani rana ta fi zafi a lokacin to mazala yana yin sallan azara a daidai irin wannan lokaci musamman a season na bazara ko rani kamar da jabir ya faɗa Allah ta'ala ya kare da shi wal asr wa shamsu naqiya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan la'asar a lokacin rana naqiya tana nan pratas yace naqiya a wata ruwayan naqiyatun bayda tas fara tas domin idan rana ta tafi faduwa to za a ga za ka iya kallonta ai tun yalan ɗan ratsi-ratsi ne hatta rikide da kuma yalo ta hasken ya rabu kenan an fahimta to a lokacin da manzala ke sallar la'asar to hasken ranar bai sa dusu-dusu mara za ka iya kallonta ba tana nan fara tas ɗinta idan ka haɗa ido da ita ba za ka iya kallonta ba duk da cewa la'asar ɗin ta yi tana saitin goshin naka amma da haskenta da kuma zafinta an fahimci maganar to shi ne mazala yana yin sallar la'asar wa shamsu naqiya a lokacin rana tana nan tas ba wani alamun faduwa ko bata da ya zo mata wal magriba iza wajabat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin magriba idan rana ta fada shine wajabat kun ga suratul hajji ma game da maganar layyar qur'ani yazo da irin wannan kalma fa iza wajabat junubuha fa kulu minha wa dimul qani aw al mu'tab fa iza wajabat junubuha idan raƙuman suka faɗi da jikinsu wajabar junubuwa jikinsu ya faɗi ƙasa bayan an soke su kenan to sai na ci fakkulo mina sai ku gyara ku ci daga cikin layyarku sannan wa aqimul qani'a wal mu'tar ku ciyar da alqani'a shine al mahrum kenan mutumin da bai lai ba ma ya kame kansa ba wanda ya san bai ba amma kai kusancin ku da shi ka san bai ba makocinka ne a'a abokin aikinka ne a'a wani dai akwai alaka kai ka san bai yi ba amma sauran al'umma ba su gane bai yi ba domin tsabar kame kansa to irin wannan manzon Allah ya Allah ya ce ku dauna malaiku bar shi sannan awal mu'tar shine as-sa'il wanda zai zo ya tambaya shi ma a bar shi an fahimta wanda zai a dan taimaka wannan na malaya ka bashi za ka je kai kafiya naci ba ka a ka faɗi wannan in baka da damar bashi ka bashi hakuri in kuma kana da iko yanki dan abin da ya sauka ka bashi an fahimta wannan shine magariba manzo Allah yana yin ta iza wajabat idan rana ta fada ba a gane ta wal isha ahyanan wa ahyana isha kuma wani lokacin da wani lokacin an fahimta shine ahyanan wa ahyana kamar sallar ishar manzon Allah ba ta da specific time ba ta da lokaci tsayayye wani lokacin zai yi ta kamar karfe goma wani lokacin kamar sha ɗaya wani lokacin kamar sha ɗaya da rabi an fahimta shi ne a hayana na a hayana wani lokacin ya yi ta a yanzu lokacin kuma ya bari sai an jima har ma wani hadisi ya tabbatar da kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga mutane sun taru kaddimu sai gabatar da sallah wa iza hum abta'u idan yaga sun makara sun jirkinta akkaru sai jirkinta sallah haka yake an fahimta idan yaga mutane sun taru sun taru ko sai gabatar da sallah ko idan kuma yake goyi ga masallaci a rame ba a cika ba sai jirkinta amma sallar isha'i kamar da na faɗa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bai fito ba har sai ka kaddara agogo yanzu karfe 10 ko zuwa 10 da rabi sai ya fito yace inna haza lawaqatuha laula an ashuka alaikum wannan lokacin shi ne fa lokacin da badakar ta kuram kamar ka kaddara sun yi goma masallaci tun karfe takwas suna zaune wani ya yi nafila wani ya karanta alkurani wani ya gaji ma an ce wani ma'ar yake aka yi ta jira a manzan Allah mai zuwa kuma an san iya gida ba cewa ne mana sallah a ba faɗa ba domin tarbiyyarsu da biyayyarsu ba duba agogo ba ba a leƙaci ya fito ba iya hanya duk ba a yi wannan ba suka yi tsamansu kunga a wannan hadisi muka samu fiƙihun cewa gengedi baya warware alwala tunda manzala ce ya zo ya tada wani suna haka kansu iya kaɗawa amma bai ce sake alwala ba an fahimta sai da suka gaji wajen awa biyu da zaman su ko awa uku sanan ya fito ya ce inna haza la waqatu halawla an ashuka alai wannan shine lokacin sallar isha'i ba da karata kurfu shine ahyanan wa ahyana an fahimta idza ra'awhum ijtama'u ajjala ka gani ko idan manzon Allah ya ga sahabbai sun cika masallaci to ajjala sai gaggauta sallah sai yi sallar a lokacin gaba wa izahum abta'u akara idan yaga kuma sun jinkirta an fahimta ya ga masallacin bai cika ba sun jinkirta ba su zo da wuri ba akara sai jirkinta sallar ma a ƙara mata lokaci kaga ashe liman iya da dama ko da ku rubuta sallah lokacin sallah a baɗinku na masallaci iya da dama ya karya wannan ka'idar in yayi dogaro da wannan hadisi idan ya shigo ya ga masallaci ya cika bayan an kira sallah ya kuma tsakanin shiga akwai minti biyar zai ce a shiga sallah kawai iya da wannan damar idan kuma ko lokacin yayi ya ga masallaci shara-shara haka mamun da yake sallah da su ya ga ko rabi ba su zo ba ko da lokacin shigar yayi zai ce akwai mu jirgin da iya da iko bisa dogaro ga wannan hadisi in ya ga mutane sun cika masallaci manzon Allah to shikenan zai gabato da sallah ko da lokacin da aka rubuta bai yi ba inda an kira sallah haka nan idan ya so mun jinkirta ba su zo ba ko da lokacin ya kuma akara sai jirkinta an fahimta mamu kuna jigo to kan limamin ku yi kuce ya zo muku da sabon wani abu wannan hadisi ne ingantacce manzon Allah ya yi wannan wasu kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin musallan asuba manzon Allah ya kasance yayinta da ghalas shine cakudar haske da duhu hasken fitowar rana da duhun asuba cakuɗa su ne galas ma'ana gari bai gama wayewa ba kenan to manzo Allah iya sallan asuba irin wannan yanayi sallallahu alaihi wasallam an fahimta can da yace alhajira shine shiddatul har ba'da zawal shine tsananin zafin rana bayan zawali da aka ce salli zuhra bil hajira ko alhajira shine fasara wannan shiddatul har ba'da zawal zafin rana amma bayan kuma ta yi zawali an abi minhal sabbar bin salama eh sayyar ko sayyar bin salama qala da kaltu ana wa abi shi wannan sahabi ya ce ni da babana mun shiga ala abi barzatal aslami zuwa ga abi barzatal aslami fa qala lahu abi sai babana ya ce da abi barzatal aslami haddasna kaifa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktub sai ke cewa ya abi barza kai sahabi ne to ina so da Allah ka zantar da ni yaya manzon Allah yake sallolin farilla kun a galabiya tambayar sahabbai ko da manzon Allah su tambaya to addini ne ko da junansu da junan za su tambaya to sha'anin addini ne abi barza ina so ni ka nuna min ka faɗa min ka koyi da ni ka zantar da ni yaya manzon Allah yake sallolinsa na farilla su malamai sun ce wannan abin min haɗin abin nan tabi'i ne ba sahabi ba ne ya zo a bayan manzan Allah ya yi wafati kenan to sai yake tambayar sahabai da suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ni ina so ka zantar da ni yaya manzan Allah yake sallah sallolin farilla faqala sai abi barzal aslami ya ce kana yusalli haka ne ko yusalli alhajira isnai allati tad'una al-ula manzo Allah ya kasance iya sallan azhar ita ce hajira ya kai amfani da wancan yanayin lokacin yanayin sai aka sanya sunan yanayin abu lokacin garjin zafi rana allati tad'una al-ula wanda yake kiranta sallan farko kamar yadda nake faɗa muku cewa bayan manzo Allah ya dawo daga Isra'i da Mi'raji sallan azhar aka fara yi ita ce ta daya an fahimta a tsarin sallar musulunci wanda aka fara a matsayinta ta farila ita ce sallar maza daga nan sai la'asar daga nan sai magarib daga nan sai isha sai asuwa an gane ku kaga shi sahaba suke cewa allati ta da'una hal'ula wanda muke ce mata ta farko an fahimta hina tadhadu shams a lokacin da rana ta yi zawali ta zahat shi ne ta zuli kenan lokacin da rana ta ɗanyi zawali ta gusa daga saitin tsakiya ta karkata ɓangaren faɗuwanta to manzan Allah in rana ta yi wannan yanayin iyayen sallan azahar wanda shi ne lokacin azahar ya shiga kenan wa yusalli asra kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan la'asar an fahimta yusalli asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi sannan ɗayanmu ya tashi daga masallaci manzan Allah ya koma unguwarsu shi ne rahalihi ɗin kamar manzilihi kenan manzan Allah ya koma unguwarsa a lokacin masallaci ɗaya ne mutumin da yake can nesa na kudu da na ƙarshen garin mari daga kudu daga arewa daga yamma daga gabas duk agon manzan Allah suke haɗuwa a nan suke haɗuwa da aka yi yawa ne manzan Allah ya ga madinan ta cika da yawa sannan sai ba da dama kuma aka buɗe wa an su masallatan kamar a lokacin sai aka bada dama sai aka yi wa'ansu masallatan an fahimta amma manzon Allah sau ya dade bayan hijira an dade da wannan masallaci nasa kwayan da yake yi domin haɗin kan musulmai domin ku yi haƙuri yawan masallatai ba alkhairi ba ne yawan masallatai musamman da juma'a wallahi malamin musulunci har shekul islam ya yi magana ce ba alkhairi ba ne iya cikin alamatu sa'a iya cikin alamar ƙarshen zamani ya zo kenan nan da nan sai ga masallaci wani ma sifikar nan tana shiga cikin nan kuma duk wai a musulunci ake kuma aƙida ɗaya ko matafiya ɗaya wannan ba alkhairi bane ba alkhairi bane hatta a fiqihunce musamman fiqihul maliki suka ce sai an samu akalla kilomita hudu zuwa biyar sannan ake da wani masallacin juma'a haka aka bada wannan damar domin abin da ake so a haɗu a gu ɗaya sannan a samu a samu dunkulewar musulmai a gu ɗaya amma yanzu abin ya zo gasa wani ya yi masallacin juma'a hima wani sai wannan kungiya ta wannan kungiya sun ta yasa duk mun zama fatafshalu wa tazhabari mun ɗaiɗaice ba mu da haɗin kai ƙarfin mu duk ya tafi ba haɗin kai ba ne ku duba dai lokacin da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya taho masallaci yake addu'an tahowa masallaci daga gida Allah mu fi kalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basri haka dai har ya zo masallaci to manzo Allah ta kafarsa ta dama ana rubuta mai lada kafarsa ta hagu ana kankare mai zunubai sahabbai da suke da gidajen su kusa a masallaci ya suka sai suka koma cin bayan gari an fahimta domin takun sai yawa da sabai daban ne gashi iya wala ne a kan wannan fa wala ya sabi sai da gidansa a kan wannan ya sai da gidan ya koma bayan gari ya gina bukarsa a bayan gari domin takun sai yawa haka manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ba yanzu in ka sai da gidanka ma da wani wani mahaukaci zai ce ma an ji wani mahaukaci wai ko yake wai sai da gidan zo dan iya kusa da masallaci zai koma nesa da masallaci wallahi akwai wanda zai ce ma mahaukaci ne a wannan zamanin isa sahabbai yanayin su daban ne ba irin mu bane su duniyar ba ta gaban su ba a gaban su take ba tana bin su ma suna guje mata sabanin mutanen yau saboda yawan masallatai a unguwa ba alkhairi bane ba wallahi ba alkhairi bane sai dai inda bukata kamar sabuwar unguwa aka gina an fahimta ko masallacin da yake kusa da kai sun saba aqida sosai akwai matsalar tauhidi ba su yadda da Allah kadai ba a'a masu zagin sahabbai ne to in dai har akwai matsalar aqida a bayyane to ba a baka dama ka je kai sallah da su an fahimta amma har in dai aqida ɗaya ce an yadda Allah ɗaya ne manzon Allah ɗaya ne an yadda da alƙur'ani don wani ɗan bambance-bambancen furu'a ba ana kai sallar da mutane wani sallama ɗaya ke kai biyu ke je ka bi shi na ruwan da kai biyu ma wani iyayen haka kai bayi wani duk da shafi sallar kai an fahimci wannan in dai aka samu hatta ba da mai askari abin da ya faɗa kenan in dai har liman aƙidarsa ta sha bamban da aƙidatu ahlus sunna wal jama'a liman ya iya da aƙida saɓanin ta musulmi game da alƙur'ani iya da aƙida saɓanin ta musulmi game da sahabbai to ba ce ka bi sallah amma ɗan bambanci bambancin sama sama furu'a to wannan ba zai hana gabu ta sallah amma yin da ke ko to wannan shi ne saboda ka yin masallaci ɗaya a unguwa a taru a yi jam'i to shine fito da sha'ir na musulunci kuma shine abin da musulunci ke kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi wancan sahabi yake faɗa cewa a iyayin sallar isha'i ko ko sallan la'asar sun mai yarju ahaduna ila rahalihi sannan ɗayan mai zai koma can unguwarsu fil aqsal madina a unguwa mafi nisa daga masallacin a cikin garin madina an fahimta wa shamsu hayya a lokacin kuma rana tana nan da ranta ma'ana haskenta iyana bata sa alamun faduwa ba shine ma'anar wa shamsu hayya a lokacin rana da ranta ba ta yi alamin faduwa ba an fahimci wannan ya ci gaba da cewa wa nasitu ma qala fil maghrib sai shi tabi yake cewa kuma na manta abin da shi abi barzatul aslami ya faɗa mu game da sallar maghrib ba na manta an gane ko waƙad ya sahabbu an yi akirar isha kuma ya ce mustahabbi ne abinda ake so ne a jirkinta sallar isha yi ana so a jirkinta allati ta da'una al'atma wanda farkon musulunci na ci masa al'atma wa kana ya kara hannun muƙabla ba a so ka yi bacci ba ka yi sallar isha ba ba a so wal hadisu ba a da ha kuma ba a so ka kafa dabar hira bayan ka yi sallar isha an fahimta ba a son ka yi bacci ba ka yi ta ba haka nan kuma ba a son ka buɗe hira sabuwa dal bayan ka yi sallar isha abinda ake bukata kana gama sallar isha tafi gidanka kawai shi wata zaman majalisa duk ta ƙare inda ba aikin ka na dare ba ne ko wani larura daban haka wannan shi ne abin da shida take nufi an yi sallar isha'i to tafi gida shi kenan sai gobe kuma magana ta gani amma duk majalisun a galabiya ma ya bayan sallar shan ake yi wannan ya fito da gidansa karfe tara wala zan je majalisa ne to bidiya kake yi ya shari'a ba da san wannan ba gaskiya sabon abu ne ke kirarin abu sai da inda larura ko wani abu wanda ya kama da wannan sai maliki cewa wa yakrahu an-nawm qablaha wal hadisu ba'da an hana kafa daba hira bayan wannan ina mai wata rana muna karanta wannan hadisin irin makarantar makarantar matan aure ne sai wata mata take ce ah to malam ya hirar da mazaje suke zuwa wajen yan mata ba ya hirar da mazaje suke zuwa wajen yan mata kuma an ce wal hadisu ba'da kuma duk hirar da suke zuwa a garibi ya bayan sallar isha in ce to ai wannan hira ce mai dalili yawa hirar da mai dalili domin aure yake ne ba ko ma gaba ne idan tana so a yi kansil ne domin ba maki mijinta ba maki mijinta iya zuwa hirar da daddare to tana so a yi kansil din abin ne an fahimta yawa sai malik ya cewa wa kana me ya rubuta ne yanfatilu min as-salati al-ghada ko shine ya arifu ar-rajulu jalisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya kammala sallan asuba ina yanfatilu min salati al-ghada salatu subhi kenan manzo Allah iya kammala sallan asuba shine ya arifu ar-rajulu jalisa a lokacin da mutum zai iya gane wanda ya zauna ma'ana haske ya dan fara bayyana kenan wa kana yaqra'u bi 60 ila al-mi'a manzo Allah ya kasance ya karanta ayoyi 60 zuwa 100 a sallan asuba 60 ila al-mi'a kuma sabai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatun su zaka iya rubuta shi idan iya karatun alqur'ani zaka iya sa alƙalami ka dinga rubuta abin da yake domin bin abin da yake hankali hankali manzo Allah baya wasu baya haɗe ayoyi biyu duk wakafi iya tsayawa duk aya iya tsayawa haka karatun su yake baya haɗe ayoyi biyu a numfashi ɗaya ko uku baya haɗe wakafi a duk inda wajen tsayawa ke zai tsaya inda gun madda yake zai yi madda inda gun izhari yake zai yi inda idigami yake dutse amma duk da irin wannan karanta sai karanta aya 60 a raka a ɗaya su ko ya karanta aya 100 amma ba sahabin da zaka ji ya korafi ba wanda zai ce ma ya gaji ko liman mana ya fiye tsawaita wallahi wallahi baka taba ji ba baka taba ji ba sai yan karshen duniya mu ba aikin ladan ba sai gajiya ba sai korafi kaga sahabban nan ba za su je yaki manzon Allah zai fita da su yaki sun ga manzon Allah sun yi imani da shi suna bayansa in yace ga aya ta sauka da dumi za su ji in yace abu kaza Allah ke su ne farkon yi amma nuna ga irin kokarin da su yi ibada amma mu miki in ka kwatanta da mu miki yanzu sai su rutu kawai ba abin da muke gaskiyar magana ita sallar wannan ta farallar da ita ce ta rage to ita ma ga ta yanzu kai kwana biyu kana jera karanta aya 60 a masallacin ka su ba sai ka ji labarin ka a progress a wala wani wani wani limami ya gori ma musu wallahi ana wannan ana wannan an cire subsidy din yazo iya ta karanta mutane aya 60 zuwa 100 za su yi da ransu haka zaka ji labari ya cika gari amma su ba ruwansu hankalinsu a kwance wallahi ka ku duba fa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tare da Jabir bin Abdullah Allah ya kare da shi da aka zo sallar isha irin wannan sallar isha manzon Allah sai da ya karanta suratul baqara sallar isha aya 280 da wani a irin wannan karatu ya karanta ta duka a sallar isha baka ji kuma wani yayi korafi a cikin su ba kuma abin da zai ƙara baka mamaki akwai masallacin da manzon Allah ya nada Jabir liman lokacin mamai mu'azu afwan mu'azu lokacin Madina ta fara girma can sai ya ce to mu'azu zaman limamin su a can to kullum mu'azu sai ya zo an gama a zaman majalisa da manzon Allah ayi sallar isha'i da shi sai ya tafi can kuma masallar isha'i da manzon Allah ya karanta wannan bakaran a sallar isha mu'azu suna tare da shi su kuma can suna jiran mu'azu yake ba fa annabin suke jira ba sahabi suke jira domin shi aka rada musu imamu su sai da aka kammala sallah anan duk tsawon karatun da mazan Allah yi kuma sannan ya tashi ya koma cin inda aka bashi limanci suna jiransa biyu ke yi sosai kuwa ɗayan na fila ce ga gane ko a wannan hadisi shine umda na cewa mai nafila zai ibi mai farilla tunda shi sallan da yi da manzon Allah ita ce farillarsa idan ya je wanda zai musu limanci shi nafila yake yi su kuma farilla suke ko manzon Allah ya san haka a gaban sa ake mabiya da shi sallallahu alaihi wasallam an bin jannan su din ma suka jira shi ya je shi ma kuma yace zai kwatanta abin da manzon Allah yi a yi iya na gila masu a farin lasu haka zai kwatanta kuma suka bi shi ɗaya ne ma aka samu ƙorafi domin mutum ne mai kiwo ya sa biya dabobinsa abinci ya ga lokaci ya yi yawa sai ya koma gefe yi sallarsa sai ya je kula dabobinsa shi ne ake cewa wannan munafiki ne za a yana sallah ya fito jinci to jin damuwar an ce masa munafiki sai ya je samu manzan Allah ke buga masa manzan Allah ga larura ta ga larura ta rana limamin bai zo mun jira mun jira can ya zo kuma ya kama bakara ni kuma na ji dabobi na suna kuka zan je in sallame su wallah sai na koma gefe ne sallata ni kadai sai na je na sallama dabobi na kuma ake ce munafi ya ce a ba munafiki bane to wannan fa shine rayuwar sahabbai mai yawa haka suka yi ba ba ruwansu da wannan duniyar sai manzon Allah ya tuna ran da abin ya faru ya ga shi ma irin tsaye da sahabbai yayi kuma duk da haka suna jiran mu'azu a cikin shi ma je dora to su in dai magana ce ta ayi sallah ko abin manzon Allah wallahi tallahi ba za ka korafin sahabi ba ba korafin sa da za ka sun yadda dama zuwan su duniyar dan wannan suka zo duniyar ba me za su yi in ba shi din ba akwai lokacin fa da rayuwar su wannan Abbas su Abdullahi dan Umar da sauran sigaru sahaba ɗaya daga cikin su ya je gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bacci ya dauke shi to da bacci ya dauke shi haka sai can ya farka ya ga manzo Allah iya sallan dare ko ya je alwala ya zo bi manzo Allah har ma ki ta lokacin da zo daman sa sai na ji hagun ɗinsa ka sai dade ne kuma ya dade ne daman sa yace muna tsaye manzo Allah da ya kama farkon bakara sai da ya dirita bai ruku'i ba ya kamo suratun nisa ya dire ta bai ruku'i ba ya dawo ali imran ya kama ta sai da ya kashe ta sanan ya ruku'i ayoyi surori uku mafiya tsayi a qur'ani idan ka hada su ne izu goma ne amma sai da manzo ya karance wannan a sallar dare kuma sahabin yake cewa wallahi ba dan kanna bar tarihin abun kunya ba da zama zan ina zo na manzo Allah ya tsaye idan ina jin tsoron kada ce na yi abun kunya da bi manzo Allah haka suke yi in dai magana ce ta addini ba za a korafe su to amma mu yanzu ke ta hakuri da duniya da bala'i da bakin ciki amma daga an zo bangaren addini gine baka damu a nan bala'in mu yake a nan korafin mu yake a nan faɗan mu yake amma wanda zai jira mai girma gwamna wanda zai jira wani minista wanda zai jira kwamishina sai ya wuni iya jiransa ba za ka ji korafinsa ba kansila ko to da ya kwarar da kansila amma yanzu kansila shi bata kansa yake wani amma a yanzu limamin ku ya kara minti biyar kalla a masallacin da ba za ka ji korafi wallahi ko masallacin ahlus sunna da ake karanta muku wannan hadisi kalla a ce liman ya kara minti biyar bai zo ba kalla kamar masallaci goma to da wahala ka samu biyu wanda ba za su yi korafi ba takwas din sai ka samu duk ana korafi a ciki kuma mu ne muke ce mu ne ahlus sunna kuma sunnar ba da baki take ba irin wannan aikin da sahabbai suke da manzon Allah zama a kansu yana sunar ba ba wani identity bane ba duk identity ka inda baka practicing da wannan wallahi ba ahlus sunna bane ba ahlus sunna bane ba suna bane ba kama bace aikin da manzon Allah ya da sahabbai su ake so ka dabbaka rayuwarka wannan shine sunna yasa shekul islam ke cewa laysa lil musamma laysa lil musahabil musammayat yake cewa wani suna wani waye duk ba shi bane shari'a bata damu da wannan ba me abin da shari'a ta damu da shi ta ɗabiƙin abin da manzan Allah da sahabai suka yi ka ɗabbuka su a rayuwarka ko an sama suna ko baka yi intimami wajen wata ƙungiya baka yi ahlus sunna ne amma da za ka cika duniya da sunanka kaza kaza kaza amma irin wannan aikin da ya zama to manzan Allah da sahabai suna yi ba kususiya ba ba ka yi ba ka iya yi to a gun shari'a kai ba ahlus sunna wannan magana ce shekul islam Allah ta'ala ya kara masa maliki cewa a wa yastahabbu wa kana yastahabbu an yu'akkira al-isha ko allati tad'uha al-atma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mustahabbi ne yace a jirkin ta sallar isha wanda ake ce mata al-atma wannan farkon sunan farkon musulunci aka ake faɗa mata wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadith ba'daha wa kana yanfatilu min salati al-ghada hina ya'rifu ar-rajulu jalisa lokacin da mutum iya gane gun zaman sa to manzo Allah lokacin iya kammala salat suba a yanayi ne wa kana yaqrabu bi 60 ila al-mi'a wa an ali radiyallahu an daga sayyidina ali Allah ta'ala ya kare da shi ali bin abi talib kenan ko Allah ta'ala ya kare da shi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawmul khandaq ran da aka yakin gwalalo yakin kandak an sai ana ce masa al-khandak ko al-ahzab ghazwatul ahzab wanda a lokacin a sahabbai a kafirai sun aika goran gayyata a zo a samu sahabbai da manzon Allah a garin Madina a mulkin su gaba da wannan shirin su ne suka aika goran gayyata kasashe kasashe lungu lungu aka sa lokaci kawai a zo a haɗu a bayan garin Madina kawai a je a mulkin su gaba da Yahuda da aka yi haka suka taru din a lokacin sai salmanul farisi Allah ta'ala ya kare yadda da shi yake ce ya rasulullah mu a garinmu can faris iran idan har an zo za a irin mu za a mana irin wannan a kisan a zo garinmu a murtsike mu to muna da wata hikima sai mu je mu tone bayan garinmu gaba daya sai mu samu zarata mayaka su tsaya a bakin ranar hikimar shi ne idan mun yi wannan tonan mun zagaye garinmu da tono to duk wanda zai zo ya yaƙe masu ya shigo cikin ramin sanan ya fito in ya faɗo ramin kafin ya fito mun kashi ya ci haka muke sai maza da ci atuwa mun ma zo mu yi wa madina ma ne aka zo da diga da abun tona na tattonawa sai da aka zagaye garin madina maza al'adda shi yake wannan tona ne kanda kamar ganuwa kenan ganuwa an fahimta su kuma suna can bayan gari suna jiran lokaci su yi to kafin ma lokacin ya su yi go Allah turo iska arsala alaihim rihan wa junudan Allah ya kuma su da iska da wasu rundunar mala'iku su kai fata fata da su kafin ma a zo a fara gwabza yakin Allah ya turo iska ta waka su gaba da to wannan shine abin da ya faru sai manzon Allah yake faɗa lokacin da aka yi kandak mala Allahu quburahum wa buyutahum nara sai Allah ke manzo Allah ke ce Allah ya cika kaburburan su da gidajen su da wuta manzo Allah yake yi musu wannan addu'a kama shaguluna anis salatul wusta kamar yadda suka shagaltar da mu game da sallan la'asar salatul wusta sun hana mu muna kokarin tona rani mu zagaye garin mu da ganuwa wannan mun shagalta da wani har lokacin la'asar tayi ba mu sallah ba to sai manzo Allah ke cewa waɗancan da suka sabbaba mana haka din to Allah ya cika kabarin su da gidajen su da wuta hatta ghabati shams ga ba mu sallar la'asar ba sai da rana ta fada an fahimta to anan ma malamai sun fi da wani fiqh suka ce har inda wani abu mai muhimmancin gaske kamar in an bar abin akwai yiwuwar salwantar rai ko kuma wani abin da ake so a yi cimmin ɗinsa ba za a yi ba to malamai sun ce har inda ya kun kai ku biyu ko ku uku wannan iya cikin sharɗin da aka ba ku dama ku jirkin ta sallah har lokacin da fita an fahimta kun ga anan manzon Allah bai zargi kansa da sahabbai ba sai yake cewa waɗancan da su ne haddasna din suka yi dalilin su ne ya saba mai sanar shi a lokacin lasar a lokacin ta ba Allah ya tsine musu albarka Allah ya cin kaburburan su da gidajen su da wuta an fahimta a yanzu ana tattaunawa wata tattauna mai muhimmanci an ga in an ci a bari a ji a yi sallah wani ba zai dawo ko abin zai kukuce to malamai sun ce har in dai kun kai biyu uku hudu za ku iya jabi ku zauna ku ji a yi sallar a yi sallama ku ita shi sai an gama komai sannan sai ku yi sallar ku daga baya wannan ba matsala ba ce an fahimci wannan wa fi lafazin li muslim lafazin muslim shagaluna ani haka ne shagaluna ani salatul wusta salatul asr shin shagaltar da mu ba mai sallar asar ba ita salatul wusta sun masallaha bayyana almagharibin isha sannan sai da magariba ta yi tsakanin magariba da isha muka yi lasa ma'ana bayan rana ta faɗa ke muka yi ila'asar ɗin sannan muka yi magariba sannan muka yi shafi haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to ina ganin mun zo inda za mu samu matsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda na yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ɗauki mu daga laifin Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kubinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kuje mata Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ci makomar mu Allah ta'ala mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mutu barki bare da shi Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya idan Allah ya kai mu rana ya ci wani ga wata shida ko bakwai shida ko bakwai shida ko to in Allah da akwai karatu rana da yau za a yi karatu? za a yi karatu? to shi kenan insha Allah rana ce za a yi karatu za a lokacin wasu fara wasu haƙo sun fara wasu haƙoransu a lokacin a lokacin an fara wasu washin haƙori ko to amma dai za mu yi karatu in Allah ya da inda Allah ya raya mu rana ya ce za mu yi karatu Allah ta'ala ya samu dace ya samu lafiya mu ma lafiya Allah ta'ala ka karbi addu'o'in ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha Allah muna roƙonka dukkan inda alkhairi yake kada mu da shi Allah muna roƙonka duk inda shari yake Allah ka raba mu da shi Allah ka yi gacin al'amarin mu ya Allah Allah ka yi gacin al'amarin mu Allah ka gyara mana zakatun mu Allah ka gyara mana halayyar Allah ka gyara mana zakatun mu Allah ka gyara mana halayyar Allah ka gyara mana zakatun mu Allah ka gyara mana halayyar Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya da masu bukatoci da yawa da suke cewa mutum su addu'a to muna addu'an Allah ta'ala ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi kuma abin da muka sanya a gaba na alkhairi Allah ka cimma mana shi abin da ya doso mu na shari kuma Allah ta'ala ka ba mu tsaro da kariya Allah ka sa mu mutu da imani Allah ka sa mu tashi da imani Allah ka sa mu mutu da imani Allah ka sa mu tashi da imani Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar muna addu'a ga wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka mai da alkhairi ayyukansa na alkhairi Allah ya karba masa ya karba mana mahaifansu da namu Allah ta laji kansu ya gafarta musu zuriyarsu da tamu Allah ka shirya da su ta baki madidici hanyoyin samun su Allah ka buɗa masa Allah ka bashi kariya da mu gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله